بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع ال... وإن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلت من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء جدك ورعايتي وأرفق نور تعصمني بها والمنتمين إلي من جور الزائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وبديان البغاة المتربصين وشنات الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tara barka inda muke taruwa domin suna da sunan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahiran mu yau 20 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai ga 13 ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin haram ma ya ja mana aya ta sittin da takwas zuwa sittin da tara a cikin suratul al-kabuti wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannama maswan lil kafirin والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معنى الآية الله سبحانه وتعالى يلا شوى wa man azlam shin wane ne ya fi zalunci a cikin dukkanin rayuwar duniya da take gidan sa wane ne ya fi wannan zama azzalimi min ma yishtara ala Allah kadiba wanda ya kirkiro ƙarya sai kuma ya dingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala au kan sababin hakkin lamma ja'a ko ko ya kallita annabawa na da suka zo masa da gaskiya ya kallita su ليس في جهنم مثوى للكافرين ashe ba jahannama bane ko ko wutar jahannama ba zaman to makoman kafirai ba lalle wutar jahannama ta zama makoma ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa a duk rayuwar duniya gaba daya babu mutum azzalimi babu wanda yake wannan mutumin zama azzalimi mutumin da ya kirkiro karya ko kokata sannan ya jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko ku yarda cewa kama abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana cikin alqur'ani wa idza fa'alu fahishatan qalu aw zalamu anfus wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana aba'ana wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ko ko idan suka aikata wani alfasha aika aika mugun abu ko suka shi yaransu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana wa idan mawqul silat ko ko wa idan mawqul silat bi ayi dhanbi qutilat in suka shi yaransu shi Allah ne ya ko ko wancan wa idza bushira aluhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadim yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bi ayumsiku ala hun am yadsu fi turab ko ko ko ma suna bautawa gumaka ma shi ne sauke ko ba kuma kan nan shi ba da na ali a ba sai ya baka taso mu ga iyayen mu suna aikata haka muka taso mu ga iyayen mu suna aikata wallahu amarna ai Allah ne ma ya mushe mu ma mu ma dan Allah ne ya mushe mu da muka bauta mu ma kai in shi su ba wal inna Allah la ya'budu illa sha a kai ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala baya yin umarni da alfasha mafi yawancin wannan ayar yawa daga cikin wasu malaman tafsiri in sun zo fasara da in suka ce kano wajen na aliya a ba ana sai suke to ai kaza ba a bin addini iyaye har ma su rika yi ma wasu ɗan uwa habaici ko wani abu makamancin haka kamar misali sai aka ce mai yan dariƙa yan addini iyaye da kakanni to wannan kuskure ko kuma in ce ma ɓata ne shi ma domin a mahanga ta addinin musulunci idan iyayen ka suna kan kwarai to ana son ka kwaran da ne in iyayen ka suna kan kuskure to ba a yi sai ka duka kuskure wannan shi ne ka'ida idan iyaye su yan dariƙan nan suna da yaƙini cewa akan gaskiya suke kamar yadda kuke da mu ba kyakkyawan yaƙini akan cewa lallai lallai dariƙan nan gaskiya ne domin babu abin da ɗarikan ta kunsa sai istighfari salatin annabi sai kuma la ilaha illallah wanda dukkanin wa'annan abaran Allah ne da kansa yayi umarni a kan da ayyuka kaga ne magana kan istighfari Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ku nemi ubangijin ku gafara domin shi ya kasance mai gafartawa ne har ma ya gaya mana riba da ake samu idan mutum ya yi istighfari yake yusul sama'a riba da ake samu idan mutum ya yawa yin istighfari shine yusul sama'a alaikum idrara wa yuzilukum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara Allah yake yuzilukum bi amwali zan do ku da su zan tun kudin ku arziki kamar ba gobe shi ne ma'anar yuzilukum bi amwali wa banin zan ba ku haihuwa kenan da suke bayan wanda suna abin da yin mutum ya samu haihuwa ne da zunta Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi wai annakun jannati manoma noma ya ke kyau Allah ya ce da su su bari yanzu na zan sa gonar da ɗan kyau jannati wai da annakun anhara zan kuma azarta ku da koramai wanda ruwa zai rika gudana ko ba lokacin damina ba za ku yi noman wannan riba ne da suke kan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma asarra man istakbara walau qala fi yawmi qadima marra hadin sayyidina Abu Bakar cewa mutumin da zai zama sai yana roƙon Allah gafara ko da zai ƙara aikata wani laifin to Allah subhanahu wata'ala zai gane daidai musulunci ya za hankalin mutane kan mutum ya yi ina yin istighfari saboda haka zai yin aikata sako da sha'awa bai yi istighfari kuma yana ƙara aikata sako yana tsawa zai je zai yi istighfari aka ce kamar mutumin da yake yin kirkirar shiri da mahalicin shi la ilaha illallah kuwa Allah ne da kansa mu ya gaya mana girman sa cewa ma wa'inda idan an ce sai la ilaha illallah suke yin girman kai to ba musulmai bane innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru su ne wa'inda idan an ce sai la ilaha illallah sai su yin girman kai an gani ko kenan shi musulmi so ake kore shi ma ya san cewa la ilaha illallah manzo sallallahu alaihi wasallam yana fada yana cewa abdul ma kuntu أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله ما في بيتين أجندا ni da annabawan da suka zo kafin ni suka faɗa shine la ilaha illallah la ilaha illallah wannan makwara ɗaya take iya rinjayen ma'auni da ake auna zunubi da lada ranar gobe kiyama shi ko wancan matsala ne su ibrahim da muka wuto to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kai jigan yi ibrahim to 70 wani hadisin yace to 100 a rana annabi baya yin baya yin yana yin ibada kai da kake yin laifi da zunubi to nawa ya kamata ka rika yi an gane wannan ko Allah subhanahu wataala ya yafe mana shi ko salatin annabi to Allah ne ya nuna mana girman sa Allah ne ya nuna mana girman sa da kansa cewa ni din nan da nake mahalicin annabi Muhammadu mahalicin duniya da lahirar ma gaba daya da abin da ke cikin lahira da duniyan gaba daya to ban da wani aiki da ya wuce yi wa annabin nan salati shi Allah subhanahu wa ta'ala ma hanyar yau da ya cewa ku bai dauka imani ku zo ku haɗu ku kai mun dan Allah sallallahu alaihi wa sallam salati inda ya zo a cikin sura Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما للي الله ده ملائكته سنا يوحى أن محمد صلى الله عليه وسلم صلاته شيء معناه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا كي ولد كي إيماني يا قوة إنه كي إيماني صلوا كي يلي على النبي صلوا عليه وسلموا في صلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلاة تسليم بدري شأن محمد صلى الله عليه وسلم wannan shi ne abin tarika ta kusa wanda shi ne kuma innan malaman suke bayarwa cewa a riƙa yi dama kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa wata bi sabila man anaba ilayya ka bi ta farkin mutumin da ya kamo hanya zuwa gare ni yawa daga cikin abin da ke ciwo kwakwalen mutane shi ai ai bid'a ne ba ya ga maka bid'a ne bid'a nan ba mutane da yawa sun kafa gane ta wannan bid'a malamai da dama na duniya sun ko in ce gaba ɗaya malaman duniya an kafa zuwa gida uku kashi na farko su ne wanda suke ganin da abin da ka aikata in dai annabi bai taɓa yin sa ba kai ɗan wutar malami na farko ke nan sun tafi akan cewa dukkanin abin da mutum ya aikata in dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sa ba to kai ɗan wutar malamai na biyu su kuma sun to wayannan malamai na farko hujjar malaman da na farko shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd hujjar na biyu shine man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wannan shine hujjar malamai na biyu sun tafi kan cewa wannan bid'a ta tafi zuwa gida biyu akwai kyakkyawa akwai mummuna su kuma sun taɓa hujja ne da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة da hadisin Abdullahi bin Mas'ud da yake cewa ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan cewa da abin da musulmai suka ga shi kyakkyawa ne to haka wurin Allah ma kyakkyawa ne daga cikin wayannan malaman akwai Sayyidina Umar cikin hadisin sa na sallar tarawih da yake cewa ni a masu bid'a hadi wanda da yawa daga cikin malamai wasu sun zo karanta wannan hadisin sai su a yana nufin bid'a ne a loba babu inda sai na umar ya ɗan wannan cewa a yana nufin sai na umar yana nufin cewa a bid'a ne a lura babu hadisi ko ɗaya ko asali da yake yana nufin cewa bid'a ne a lura kawai malamai ne daga bayan nan suke kokarin yi ma sai na umar gyara a kan abin da ya bada amma shi ba haka ba inda ya wannan daga cikin malamai na biyu akwai imamu shafi'i wanda imamu shafi'i duniyar musulunci ta san wane ne shi shi ma yana da fahimtar cewa bid'an nan ta kasu zuwa gida biyu ne malami na uku akwai babban malami wanda an san cewa malami da duniya musulunci ta sallama masa shine ibn hajar askalani ibn hajar askalani ya taba kan cewa bid'a ta kasu zuwa gida gida biyu shi littafin sa fatul bari farko farkon littafi shafi na biyu za su tarka wannan mas'ala zai zama malami wani lokaci ba zai yi mutum ba sai malamai na uku su kuma sun taba kan cewa bid'an nan ta kasu ne zuwa gida biyar kamar su Yusuf bin Abdulsalam Imam Ghazali da sauran manyan manyan malamai wanda suke da irin wannan fahimtar har zuwa nan gida na gaida kamar su Shehu Usman Dan Fodiyo wanda ga littafin shi nan kusa da kai da suna iyawu sunna wa imanu bid'a shi ma kana buɗewa za a ga inda ya tafi kan cewa lallai bid'an nan ta kasu zuwa gida biyar ne kai yana ma faɗa yana cewa dalilin da ya sa ma na rubuta wannan littafin iyawu sunna wa ikmalul bid'a saboda wayannan mutanen da suke ganin cewa komai bid'a ne komai bid'a ne in ja hankalin cewa ba komai bane bid'a a bid'a ta tafi zuwa gida biyar da Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri idan idan mutum ya san da iyayensa akan daidai za ka yi koyi da su me ya dalilin akan wannan shi ne faɗar annabi yusuf alaihi salatu wassalam da yake cewa واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق شواني نا با الدين إياينا دكاكنينا haka ne ko na fi addinin iyaye na da kakanni na ne wannan yana maka cewa lallai addinin iyaye matakar ana tabbaci akan daidai suke to za a ji an gane wannan ko za a ji addinin su daidai gwargwaro Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa ga shi kan lokacin da amsun bin shuhada ibn azar yaqub al mawdu bin da annabi yaqub mutuwa ta zo masa ya kare yaransa shi wai wa za ku gudu wa za ku bauta ma shi ne addinin kenan amsun bin shuhada ibn azar yaqub al mawdu qali bani ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta mana قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلهًا واحدًا أم كنت شعر إلى أن يعقوب ومن قال من ما تعبد من بعد قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون ثم نسكت لنا فوتا وعدين هي أنك الدين إسحاق ليعقوب سنة سلام kaga ni kalu wajibna alaiha aba'ana to amma su wayannan mushrikai din su idan aka idan sun ka aikata mummunan aiki ko aika kalu wajibna alaiha aba'ana sun ce ai mun samu iyayen mu ne suna aikata haka kuma Allah ne ya umarce mu Allah ya ce a'a ni ba na umarni da fasha au kadza bil haqqi lamma ja'a ko ko ya karyata gaskiya ne ya zo masa ko ko ya karyata gaskiya ne ya zo masa da tauhidi wanda kadai da Allah shine gaskiya din anan shine kuma annabtan da Allah shine annabtan da Allah subhanahu wataala ya baiwa annaba wannan nasa shine al-haqq au kadza bil haqqi lamma ja'a Allah ya tsaya shi jahannama kuma makoma na kafirai ba lalle ku jahannama ta zamanto makoma ga dukkanin mutumin da ya saba wa Allah madaukakin alqur'ani alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wanda ya kowa zalunci a ayoyi mabambanta juna alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wa'inda suka kowa zalunci a ayoyi mabambanta juna da suka zo a cikin alqur'ani ne girma alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wanda suka fi kowa ganin shi a yiwuwan manza juna da gaske da gaske akwai faɗar kamar wajen sarki da yake faɗa sun so bakara wa man aslamu mimman bana'a masajid Allah an yuskara fiha wa wasa'a fi harabiha cewa babu wani wanda ya kai zalunci ya fi kowa zalunci a duniya kamar mutumin da ya hana a je masallaci ko ko ya hana a ambaci sunan Allah a cikin masallaci ya hana a yi biki a masallaci sannan kuma ya yi ta bin process ɗin shi hanyoyin da zai bi don ya marufa masallacin Allah subhanahu wa ta'ala shi babu asali kamar wannan mutumin da ya hana mutane masallaci ko ko ya hana mutane a ga su da masallaci a shi ba a isa a yi zikiri a masallacin ba kamar yin kisan mutanen kabala da aka taru aka ta shafan da wasu na zuci da yanar wani sai da aka zuwa hana su a wannan lokaci Allah mun tuba Allah ka yafe mana aw sa'ati kharabiha wa sa'ati kharabiha ko kai da bin da zuwa masallaci wannan na farko ke a cikin suratul bakara dan har ila yau Allah subhanahu wataala ya kara nuna mana wani alƙalamu wanda babu wani wanda ya kai shi zalunci kamar mutumin da ya koyi shi Allah ya ce wa man azumi man katama shahadatu indahu min Allah وما الله بغافل عما تعملون اي باب الظالمي كما mutumin da aka neme shi yazo ya bada shaidan hakikanin abin da ya faru fakatama shahada sai ya koyi wannan shaidan da aka ce yazo ya bayar haka Allah subhanahu wataala yake wala taktumu shahada kada ku yadda ku koyi shaida an jira ku zo ku faɗa hakikanin abin da ya faru a wani ayan suratul al-ali Allah subhanahu wataala cewa yayi ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون irin wannan sakon wannan suran kenan mafi an kabu shi Allah ya maimaita mana a wannan cewa babu azali kamar mutumin da ya kirkiro karya ya jingina wa Allah ko ko ya karyata ayoyin Allah a sura ta gaba suratul al'ani har ila yau Allah ce waye wa na'udhu min al-istara Allah kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya shay wa man qala sa'unabbidu mithla ma anzala Allah ma anzalallah Allah ya ce babu mutumin da ya yi kowa zalunci kamar mutumin da ya karyata ayoyin Allah ko ya karyata Allah ko ko ma ya ce yana cewa shi ma ana mai wahayi kamar an yi mutum mutumin kazzab wanda shi Ibrahim ya fi Allah ta'ala an yake cewa mutumin kazzabi hawala kaunahu sharika lahu sharika lahu cewa mutumin kazzab ya yi yunkurin ya nuna cewa shi ma wai annabi ne to da sauran irin wayannan mata wanda suke cewa su ma ana musu wa'ayi ko ko awa amma wani mutum yake shi ma wai ana masa wa'ayi Allah ya ce ba ku tsari ni kaman irin wannan mutum au qala fa unazzilu mithla ma anzalallah ko ko mutum da yake ni ma zan saukar da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba ku tsari ni kaman irin wannan mutum ko ko wanda ya zuwa cikin sura Hud wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mai irin wannan cewa wa man huwa mimman istara Allah kadiba أولئك أو من أظلم من افترى الله كذبا أولئك يردون على ربهم babu mutumin da ya kai zalunci kamar mutumin da yake karya ayoyin Allah ko yake jiya baya zuwa ga ayoyin Allah ne wanda su kuma za a fito da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai yi shaida zai yi shaida wanda shaida nan zai ce ha'ula illazina kadabu ala rabbihim wa'annan su ne wannan kai ba ubangiji su kare ko ko wancan wanda zai sun su tsari wa man awa mimman wa man awa mimman zikira bi ayati rabbihi fa da an ya wa nasiya ma kaddama kai babu mutumin da yake azzalimi ne kamar mutumin da aka tabbata masa ayoyin Allah aka yi masa wa'azi da ayoyin Allah da alqur'ani sai ya jure baya yake imani da Allah subhanahu wa ta'ala farna anha wa nasiya ma kaddama kai ya manta malin kukan da yake aikatawa cikin dare boko cikin Allah mutu ba Allah ya yafe mana sai kuma wannan an kafa su da makaranta da su sai kuma wannan wanda ya zuwa sai wannan wanda ya zuwa sai su sajda wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man awwama mimman zikira bi ayati rabbih thumma arada anha babu wanda ya kai zalunci kamar mutumin da aka yi masa wa'azi shi ma har ila yau ya da baya aya na wata sassi da kuma cewa sai wani hawan mai nasarar Allah ya tabba wa wani babu wanda ya fi zalunci kamar mutum da yake fito ya ke fitinawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bayan ana kiran shi zuwa ga shi yan wayan ana kaga mun hannu lokacin da aka yi ba kuma shirin ya riga ya kawo ciki ba kuma na'ura yau suna ta yan wa lokacin da aka yi ba kuma shirin ya riga ya kawo ciki ba kuma na'ura yau suna ta bana matsala abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya ce mana shehunan mu da malaman mu gaba ɗayan su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah subhanahu wataala ya wasu yawa su albarka jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa alheri Allah subhanahu wataala ya amfana zuriyarsa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da jagoranci Allah subhanahu wataala ya ci gaba da amfani da shi wurin shi da al'umma ni ya ce na wanda suke kaiwa da komowa muna ba Allah subhanahu wataala ya saka mu da alheri ku da kuke jiran kallon mu da kuma sauraron mu muna ba Allah subhanahu wataala ya saka da alheri innahu wali zalika qadir alayhi ni man mawla wa ni man nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh